الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد
وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما to يشاء Allah madaukakin sarki ya ce wa rabbuka shi ubangijinka alagani Allah mawadaci ne an kalki ga halittansa wa ibadatihim da bautar da halitta za su yi masa idan duk duniya aka ce ba za a bauta ma Allah ba ba mu regi Allah ko da ƙwayan zarra ba idan duk duniya a ce babu kafiri kowa yana bauta wa Allah daidai yake da ka tsoma allura a teku ka zare shi ba ƙari Allah komai ba zur rahama kuma sarki ne mabocin rahama shi Allah sarki ne mabocin rahama a halin da bawa yake ciki a kowane irin hali Allah yana siffata kansa da rahama mai jin kai ne ga bawa in ya sha da ya so yuzhibukum Allah da ya halakar da ko ya ahlal maka ya ku mutanen garin maka bil ihlaki ya halakar da ku baki daya wa yastakli min ba'dikum ma ya sha wa min alkalki sai ya sa ya zama halifa a bayan ku wanda ya zo a halakar da ku a kawo wasu su maye ku kama an sha kun min zuriyati qaumi akharina كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين kama an sha kun kamar yadda Allah ya farar da ku min zuriyati daga zuriya qauman akharina na wasu mutanen daban azhabakum azhabuhum wanda aka tafiyar da su wa ko kuma a tafiyar da su walakin nahu ba da banza ba a buƙakum Allah ya ce mun wanzar da ku ne ba mu halakar da ku ba rahmatin lakum domin wanzarwar ta zama rahama dan ga mutanen annabi nuhu an halakar da su haka mai da mutanen annabi ibrahim su ne suka zama zuriya da suka gaje su to yadda aka yi a can sama allah ya ce da haka za mu yi amma abin da ya sa muka farko mutanen birnin makka ba mu halakar da ku ba saboda rahama ce a gare mu mun bar ku ne alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam inna ma tu'aduna إنما توعدون لآت وما أنتم بموجزين inna ma tu'aduna Allah ya ce kun ga abin da muka muku alƙawari mina sati na tayin kiyama na cewa za ta zo wala azaba wanda ya saba wa Allah bai imani ba za a azabtar da shi la'atin Allah ya ce mai zuwa ce la mahalatan ba makawa idan ka ga baka gani ba sai dai jinkiri amma alƙawarin Allah baya tashi tayin kiyama tana nan tafe wa ma antum bi mujizina ku dinnan ba ku zama ababan tserewa ubangiji ba fa'itina azabana Allah yace ba za ku iya tserewa azabar mu ba dan idan kana gudu gaban azabar mutum yake tara qul ya qaumi قل يا malu قوم بلوا على مكانتكم إني آمن فسوف تعلمون من تكون له عاقبة qul الدير ya musu lahum da su ya rasulullahi ya qaumi yace ya ku mutane na imanu ku je ku yi aiki ala makanati kuma halati kuma akan halin inni amilun ala halati ni ma zan je in ci gaba da aiki akan nawa halin wannan kafin a sauke ayar yaƙi ne fa zauwa da sannu in ji Allah ta'alamu ne yace ko ala sani ni din mausula ce mai sadarwa ce mafa'ulu ce ta ilimi takuna lahu aqibatu waye yake da ƙaryen gida na abun yabo a lahira al aqibatu ai gidan ƙarhe al mahamudatu abun yabo biddar al akhirati a gidan lahira ana hana mu ne am amtun ko ku ne ko ya je ya saurara ku yi aiki irin naku ne aiki irin nawa ma gwane waye zai samu cancanta ga samun gidan yabo to amsan shi ne mu ne haka za ka ce mutanen manzon Allah da jama'ar sa su ne da samun gidan yabo innahu إنه لا يفلح الظالمون innahu yanda sha'anin yake la yulihu baya rabotuwa ai ya tsadu ba zai azurta ba azzalimuna shi azzalimi shine kafiri azzalimin shine kafiri to kafiri baya rabota a lahira haka kuma azzalimin ma ba zai rabota ba wanda duk ya bauta wani Allah kaga ai ya zalunci kansa to kaga wannan ya zama azzalimi ba zai rabota ba kuma idan zahirin aya za a bi zalunci duk mutumin da yake azzalimi ne to muna tabbatar muku ba zai dogon kwana ba ko ba zai rabota ba saboda Allah ya alƙawari in dai mutum ya zalunci wani ko mun daren dadewa sai Allah ya yi sakayya ko mun daren dadewa sai Allah ya bi kuma ka daina bin ganin wanda ka fi karfansa ka ce za ka danne haƙƙinsa Allah ba zai barka ba an yi wani sarki sunansa shadda da ɗan ada saboda ya dade a duniya don shekara dubu uku ya rayu a duniya a dalilin rayuwar da ya shekara dubu uku har giyar mulki ya dauke ya ce zai yi aljanna a duniya yadda aka bayi labari a taura Allah ya yi aljanna labari ya zo cikin duratun nasihina inda za a nema a yi aljanna ma garin nema shekara ɗari uku aka yi ana neman inda za a yi aljanna shekara ɗari uku sai aka samu dacewa da wani guri gurin ga korama guda hudu irin sufa ta aljanna to da aka samu wannan guri shi kenan Allah cikin ikonsa ya je aka dinga siyo masa nono ɗanye ƙwarya ƙwarya sai da yau da gobe ƙoraman nan aka mai da shi ƙoraman nono aka dinga siyan zuma ɗaya ƙoramar dole ta zama ƙoramar zuma ɗaya aka bata a ruwanta ɗaya aka dinga haɗa burkutu ana danna ƙorama sai da ya zama ƙoramar giya aka dinga shuka dibinai kala kala inabi tufa aka kewaye katangan duk dibinos ya masa fanti da zinare saman kuma a masa fanti da zinare kasan na azurfa ganyen dibino yana yar yar yar in an duba taura an gaya da Allah ya kuma sai a kwatanta wannan to dai ba a gama gina aljanna da neman gurin aljanna ba shekara ɗari uku aka yi idan an iya bugu da ruwa kamar dubu goma sha biyu wanda su ne yan aljannan yau da gobe sun tsufa kuma sai a fasa a ji a ɗauko wasu budurwan da haka da haka har aka gama aka sa sabon budurwa a gidan aljanna aka kewaye a duniya a zamanin sai da ya zama ba zinare a wuyan kowa to ran da aka yi wa'adi ya kira masoyansa a fadansa da ya nemi mutum dubu goma sha biyu ya ce za su je su yi ga aljanna sarki zai yi ga aljanna da duk wanda sai a kira ka ce zo wani gudunmawa ka ba sarki na soyayya sai ka faɗa ce to kai masoyin sarki ne za ka yi ga aljanna sai ya ce to ya baka aljanna ya ba mutum dubu goma sha biyu aljannarsa to da haka haka ana cikin rakaye za a yi ga aljanna an zo ana dib da aljannar da ya yi ɗin sai ga wani yaro da dunkulen zinari a wuyansa ya ce kai ya aka yi kuka bar wuyan yaron nan da zinari sarki suka ce ai ba mu gani ya ce to ku cire mu jefa yi aljanna ai ba ma so mu ga dukiya nan shine aka cire a wuyan yaron da ƙarfi aka tafi sun je kofar aljannan sai yaron ya daga hannu ya ce ya ubangiji ka ce duk wanda aka zalunce ya Allah zaka bi kalinsa wannan kafiri Allah ya zalunce ni kuma Allah da kai yake adawa to Allah karka bari ya higa aljannan abu kaduna sun je kofar aljannan sai Allah ya tura jibrilu da ya tura jibrilu ya ce kuma tsawa ya ce kai su dubu goma ya sun je kofa suka mutu ba su yi gaba abin da ya haddasa musu mutuwa kuma zaluntan wannan yaron guda ɗaya shi ya ja musu mutuwa to shi Allah baya son azzalimi saboda haka karka ya da a rayuwa kana zaluntan duk mutumin da yake zaluntan wani to kowace irin addu'a haka za ta kama shi wannan shine sirrin da dazu ko waje muna yau bayan Allah nasiya akan haka ai la ya fade wa ai zalimi ba zai rabota ba inji Allah waja'alu waja'alu lillahi mimma zara min al-harfi wa lan'ami nasiban فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا وجعلوا كفار مكة kafiran garin maka sun sanya lillahi ga sarki Allah mima zara'a daga abin da ake shukawa aika laka min alharfi na dangane da gona a zaro shine shuka wala na'ami da dabbobi wanda Allah ya halatta nasiban rabo yasrihuna hu suna juya ila raifan izuwa ga raunana wal masakin da muskine wani shirakaihim su ma gumakan nasu nasiban sun bayi nahi daban ya ziri huna suna juya ta ila sananati ya zuwa ga masu hidimomin gumakan in na Allah ne sai aka raba abun biyu idan abun aka yanka dan Allah sai a ce wannan na Allah muka yanka in an yanka sai a nemi almajirai da talakawa a bayar kuma sai a ce wayannan abun na gunki ne in aka yi gunki yanka kuma sai a duba masu kula da hidiman gunkin sai su ba su sai suka zama abin da Allah ya halitta suka ce Allah yana da rabo gunki ma yana da rabo amma hakikanin abin Allah ne ya kayansa amma sai aka zo aka ce to cikin abin da ya halatta sun yi tarayya gunki ma yana da rabo saboda karatu sai da kwatance abin da ake nufi da haka in ya muku dogo lamari ba za ku gane ba yanzu a ce abu ne na hukuma ka gane sai masu gwamnati ko sai a kira wanda baya gwamnati a ce shi ma yana da rabo a baitul malin hukuma to kamar haka aka yi abin na Allah ne amma su wayannan gumakan aka ce su ma fa suna da rabo to shine da suka hada haka ya aka yi gaba kaɗan na'am فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون to kaji fa kan suka ji haza lillahi bi zamihim wannan na Allah ne amma ba da riya wasu bai fata yi wa ranmu wa haza sai suka duba wannan suka ce li shirkaina suka ce wancan kuma na gumakansu ne fakanu idza sakada fi nasibillahi shay'u idan wani abu ya fada daga cikin rabon da suka ware wa Allah min nasibi hana rabon sa ilta kadu sai su tsinci abin aw fi nasibihi ma ko a cikin rabon su bi shan wani abu min nasibi na rabon sa tara ku sai su bari wa qalu sai su ce inna Allah gani wa ana haza Allah ya wadata da haka kama kala ta'ala sai Allah ya ce fa ma kana li shurakaihim abin da yake na gunkin nasu fala yasilu baya saduwa ila Allah zuwa ga rabon da suka ware wa Allah lijihati a bangarensa wa ma kana lillahi amma abin da yake na Allah ne fa huwa yasilu sai su sada da ila shurakaihim zuwa gumakan nasu sa'a bisa tur ma kanu ya ma kanu ya hukumuna da wannan hukuncin da suka yi hakama kuma haza da wannan hukunci nasu ya Allah ya ce وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم to mahallin shahid a wancan karatu da muka fice na'am duk abin da Allah ya halitta kuna na Allah ne gunki ba shi da rabon komai wannan su suka yi Allah abin da ya sa ya labarta mana kurin kafirce suka yi bai kamata Allah ya halifinsa in za a yi sadaka a yi don Allah amma a ce a yi kamar yadda yau ma mutane suna yi mutum rabi ya bauta ya ce a masa roƙon Allah rabi ya je ya tsafi irin wannan da suke yi to bai kamata ba bai kamata a ce an yi wa Allah tarayya cikin abin da ya halatta kuma a ce wani yana da rabo ba Allah ya ce sa'atur ma kanu ya am- ma- ya hukumuna da wannan hukunci na da zai Allah ya ce bai kamata wanka zalika haka nan lahu ma zikira kamar yadda muka ambata mu zuyyina li kaseerin min al-mushrikin haka muka kawata wa yawa yawan mushrikai qatala auladun sai ga suna kai yayan bilwada da faminin iyali ba da banza shine wa'adu faminin iyali shuraka'uhum saboda tarayyar da suka yi min aljinni abokan tarayyar su na aljinni bin rafa'i fa'ili ne na zayyana wa fi giraji bi bayani lil maful wa rafa al qatl an yu qatala nan ruwa wa nasibul auladi auladi nan a masa fata wa jarra dinnan shuraka'ihim dinnan a maka masa jarra iraba ce wa fi al fasala akwai rabawa bainal murabi tsakanin abin da aka raba wala murahu ilai da wanda aka rabo gare shi bil mafa'ul wajen mafa'ul wala yadru baya cutarwa wa yaraba da ka ga raba katala din nan ila shurakai li amrihi saboda umarnin su da suka yi da haka to babu kyau sau da yawa ba da banza ba amma ga ayan bata kare ba li yurduhum na'am ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم to wanda suka nuna musu cewa akai yaran nan li yurduhum sun yaka ne domin su halakar da su shine yurduhum yuhlikuhum wal yalbisu ay yaklidu su cudanya musu alaihim dinahum su cudanya musu addinin su walau sha Allah ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون walau sha Allah da Allah ya so ma fa'alu suka ce wai ba za su aikata hakan ba fazaru kyale su wa ma yaftaruna da abin da suke kagowa yanzu yau abin da ake mushrikai da yawa musulman ma yanzu sun fada wannan hali na famanin iyali ba wani abu ne famanin iyali ba matarka tana da cikin wata biyu ko uku a ji a barar abin da ake yi kenan yanzu ko mutum ya je ba matar ba cikin shege ba ba komai ba ɗanka matarka ta cikinka matarka wanda ka aura ɗanka na cikinka ka je ka ce a zuba da cikin nan ka zama yahudun fa duk mutumin da ya zuba da ciki ko na hege ya zubar a lahira akwai babban shari'a ba ma wai cikin matarka a ji a zubar ba ka dinga ba ta ƙwayoyi kar ta haihu duk a daina amma wani taimako ne dai saboda tsoron kunika ko wannan yaron ba zai kyau ba na rubutu ne za a sha ko wani laya za a daura Allah ya dan jinkirtar babu laifi amma ba cikin ya zauna wata biyu ko a ji a zuba da ciki ba in ma ko ba hakan ba shari'a ya yarda mutum ya agalo da matarsa eh idan lokacin da inzali ya zo mutum ya zubar a ƙasa da izinin matarsa an yarda da haka idan bai warkace ko ba izininta za ka iya mata agalo dan sahabar manzon Allah suka ce kunna na aziru fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal qur'ani yanzilu lokacin qur'ani na sauka to saboda haka duk mutumin da matarsa tana da ciki na wata biyu ko uku kuka yi kokari kuka zubar fa yaron za a ta da a lahira kuma wallahi sai ya tambayi iyayen ina ga kwa cikin wasu ma ya zatar buruji yake ne na famali iyali din na wai zalma odata su da yake وإذا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت kawai zalma udan wanda aka musu famin iyalin za a tada yaran a gaban Allah sai yaron ya ce ya ubangiji tambayi babana wai me yasa ya kai ni ne bai bari ya zo na zo duniya ba bi ayi zambin kutila wannan zunubi ne babana ya kai ni akan wannan baka bada hujja ba sai ka shiga wuta ana kaddiri diri shi ba laifi ya maka ba Allah yadda ya halicce ka ba haka yayi shi to amma tambayi babana wani dalili yasa ya kashe ni yaron ne zai zai tsaya ka rasa yadda mutum zai sa kansa don zamanin da ɗin a zahiri suna yi idan mutum yarsa ta isa aure ya ga ya haifi ya mace su laraba su suke haka saboda tsadan saboda tsadan wannan me yake da suna tsadan aure to yake nan sai mutum ya caba yarsa ado ya ce wance ya ce e zo mana wance kiwa wance ado zai raka na za ta raka na bulaguro to kafin a tafi da yara shi kenan sai uban ya je ya tona rami rijiya mai dan zurfi haka kuma sai ya sa tabarma ya sa ƙasa to sai ya zo da yar baki rijiyan yana mata fira sai ya hanka da girjinta sai ta fada kuma sai ya binne haka suke haka suke dan wani daga sahabban manzon Allah irin wannan din yayi duk lokacin da annabi yake zaune yi kuka yake kuka yake annabi ya kira tambaye ya ce bawan Allah ne yasa ka damu ne kake kuka ya ce ya rasulullahi wani abu ne nake tunawa ga yata ya ce me ya faru ka gaya min labaranka shi ne ce wallahi yata ce ba manzon Allah ta isa aure na ce uwar ta taba mata ado ta taba mata ado na dauke ta muke za mu je ganin gida da muka je da ita jeji na tona rijiya shikenan sai ta ce wance leƙa rijiyar nan ki gani mana ta ce kai ya baba baba so kake ka kashe ni ko ka je ba na alami na mutu ya ce baba ya ce ba laifi na maka ba in aure na ne ba ka so baba ka bar ni mana ni ba Allah ne wa laifi ba baba yanzu ka kashe ni ya za ka yi da gamuwanka da Allah a lahira duk da tana gaya min haka ya ce na daure na je ba ta da na je ba ta a rijiyar ta ce baba na fada rijiyar na kare da ya ban mutu ba baba ka cire mana mana ko a lahira ka ji sauki ko a lahira ka ji sauki duk da tana gaya ma haka ya rasulullahi na dinga murgina mata dutse a kai to wallahi sai da ya sa annabi muhammadu kuka manzon allah ya dinga kuka ga jin haka to labarin ba daɗi ma to irin wannan da ake yi ne allah ya ce ranar lahira da za mu tada su mu tambaye su kuma yanzu ma abin da bature kaga yana yi wannan shine kullum niyyar ba yahudi a rage haihuwa a rage haihuwa wannan folio da kuka ga malamai sun yi ga gidan rediyo suna yi ba komai bane ƙarya suke yi malaman sun san ba kyau yahudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullun abin nan da gaskiya kullun shekara yau kusan goma ana mana abu daya mu yanzu ga ba abincin da za mu ci sai a zo a ce sai mana allura yahudu ne zai tayi tun daga kasar uwar duniya ya zo nan dan musulmi zai rene ka ya rene dan sa mana in ya isa wanda zai zo ya mana magani kuma zai sa a kai mu duk malamin da ya ga wannan holiyan da ake yi ya ce ai mai kyau ne wa'azi zai gamu da Allah dan wuta ne malamin Allah zai Allah zai kama shi ƙarya suke yi malaman ƙarya suke har yanzu ba za a ba za a baya ma gaskiyar abin ba in dai kuma taimakon ka za a yi tunda kace ka kiya kyale ka mana a sai an zo kowar gidanka sai an yi rubutu eh yaransa nawa yaranka kaza in kaki sai an zo da sarkin garinku ku sai an zo da bulamanku sai an zo da hakiminku a dole sai an ma holiyo anya wannan akwai taimako inda gaske ne su kawo kuɗi a dole su ce mu dinga karɓa mana ai dan Nijeriya ba maganin magani za a bayi ba dan Nijeriya a bayi a bayi dawa da gero mana Allah ya isa mu in ba ku sa ba ma ni Allah ya isa na a to Allah ya mana maganin su ba dai suna ga sun fi karfin mu ba inna rabbaka inna rabbaka labil mirsad Allah yana nan zai jira su za su gamu da Allah in ba kun karfi wanda ya ja wannan bala'i haka kunan sai an zo an yi wa ɗanka magani sai an je ba ɗanka magani a baki a rage haihuwa a rage haihuwa yar- kuma abin inda za ka zan ba Allah a shekara ɗaya sai an zo ma sau hudu wallahi wannan wannan ta zo ta koma an zo da wani kabila an koma an zo da wata yarinya budurwa an koma an zo da wani yaro an koma ƙarshe za ka gansu da sabon mota suna yin patrol gari gari za a zo da motar sabuwa filwai a taimake mu wani abin da kaga ana yi yahudu wai har kai kana yadda a je a rage iyalinka sai dai an fi karfin ka in an zo yaƙi ne in an zo za a dasa ɗanka wuri a karka yadda yaƙi ne wallahi sai dai an fi karfin ka a makashi in an fi karfin ka Allah ya sani wannan fin karfin ka haka yi amma mutanen ƙasar su su yi tunani mana a zo Nijeriya me ya dame mu a nan ƙasar na ɗaya ba mu da shinkafan da za mu ci haka ne ba mu da hatsin da za mu ci nawa ba mu da takin zamani ba mu da kuɗi duk wannan babu shi zai zuwa ma magani kuma ma- maganin da yake bari ka ji a gaya ma sirrin yanzu ka gwada in kana jin yunwa ka sha kaguno zai ma amfani mutum ne yana jin yunwa kuma ya kaguno wallahi ciwon kan karuwa zai yi ai da yunwa ba a magani ai sai an koyi to don me yasa za a zo inda gaske ne a dinga aiko mana kuɗi mana a dinga aiko mana haɗi mana ma ce ba ma so to saboda haka duk kuma abin da ya sa ma suka kasa cin nasara ya'yan musulmi ne yayi eh mai yin alluran ya zama musulmi ne yace bismillah kenan ba za ta yi tasiri ba in ma yau an yi wa danka da yamma yaron yace bismillah Allah ya lalata ta duk bala'in da suke haihuwan kuma yana karuwa in kuma za su rage ga abin da annabi Muhammad ya ce mana mu za mu gaya muku sallallahu alaihi annabi ya ce ku yi ta aure ku yi ta haihuwa ranar gobe kiyama zan yi alfahari da ku wa'annan al'umma na ne kowane annabi ya tayi da mutanensa annabi ya ce na so ni na tayi mutane na sabu kowa yawa kuma ramin baya in ji annabi muhammadu kar a taron tayin kiyama na tayi da jama'a kaɗan annabi ya ce kuma ramin baya ku yi ta haihuwa na yi alfahari da ku a gaban allah annabi ya faɗa haka za ka je ka saurari wani maganan wani ka ce wai rage iyali ƙayyade iyali allah ne ya ƙayyade in za mu ƙayyade a ƙur'ani mun ga an ce mu ƙayyade ne allah bai faɗa ba ka auri mace ɗaya biyu uku huru kuma Allah ya ce ma ba kai za ka rike su ba shi zai rike kayansa to duk mutumin da ya yi haka ko ya sani dan a rage iyali zai gamu da Allah fa zai gamu da Allah Allah wallahi Allah ba zai bari ba ƙasa ce ta musulunci abin da Allah ya gaya muku abin da annabi Muhammad ya gaya muku ku duba maganar wani ƙato ku rike ku bar maganar Allah da manzon Allah to za ku gamu da Allah duk inda za ka kewaya ka kewaya inna rabbaka inna rabbaka labil mirsad Allah ya ce ku yi ta yawo ya ce na nan na jiran ku Allahu kowa zai kewaya ya zo ya aran gama da ni in ji Allah kuma duk mutumin da ya gamu da Allah ba shi da gaskiya zai gaya wa 'yan garinsu saboda kar ka yadda kana almajiri ko malami wai har ka auri matarka tana shan kwaya kar ta yi ciki kurin na hakura a sake ta kurin kai wance ba kya zan haihuwa to yake nan ki hakura na sake ki ni haihuwa nake so sai ne amma in ka zama ba yahude ai mata ta ba ta son haihuwa ai ba ta son haihuwa ni ma ba na so ita ba ta so hankali ne da ita aka gaya maka ai ba ta da hankali ai mace ba kowanne ne suke da hankali ba ai saboda haka a cikin haihuwar ne za ka haifi ɗan da zai ma addu'a ka yi ga aljanna A- a dalilin haihuwar ne za ka haifi wanda a dalilin arzikinsa kowa zai ji daɗi a dalilin haihuwar ne za ka haifi yar da za ta auri wani mai albarka ka yi ga aljanna to idan ba haihuwar ba ai a yaya baka san wanda zai amfane ka ba da ɗa da damuna duk ɗaya ne idan aka yi damuna mai yiwuwa ko a ruwan farkon kake tunanin amfani sai ruwan ƙarshen ya amfane ka haka ne da farkon ana ruwa ana ruwa ana ruwa ya dauke daga baya ga hatsin nan ruwa ɗaya yake nema sai a yi ruwa ɗayan wannan ɗayan ya fi wancan ɗin daga amma su ma da amfanin su in ya ga dama sai a yi ta ruwan ran da aka yi ruwan farkon kowa ya ƙi shuka ka shuka ran nan Allah ya ƙara ya ƙara wanda ba su shuka ba su yi ta asara kai ka yi nasara shi ma da haka yake ko na farkon ne zai amfane ka na ƙarshen ne zai amfane ka kai za ka amfane a ba ukun wa abana hukum la ta daruna
آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون.
لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا ba ga hina magana ba a ba ukun wa abana hukum la ta daruna ayyukum wa aqrabu lakum nafa wanda ya san wanda zai amfani wani uba yana amfani yana tunanin zai amfani dan sai ya rasu dan ya gaje shi ko kuma dan yana tunanin zai gaji uban shi kenan sai ya mutu uban ya gaji dan ba yadda baya kasancewa saboda haka daina zama wai daga yar ka ɗaya sai ɗan ka ɗaya to yi kenan da dara idan sun mutu kuma sai me ka je ka juya mahaifar matarka ni yanzu na samu ɗana namiji da yata kuma ka juya mahaifar su kuma sun mutu inda ka nan gaba wai me za ka gaya wa Allah me za ka yi zuwa za ka yi ka ce a juya mahaifar ba za ta ƙara haihuwa ba ma ka ka kashe ta kuma nan wanda kake tsammanin ai wanda baka san a cikin da waye zai zai maka mai amfani ba a dai ne ma mai yawan yawan zuriya rahama ce duk mutumin da zuriyarsa yake da yawa ma arzikin ma da Allah zai aiko masa ba kaɗan ba ne wani yayin fa albarkacin dan zaka ci sai ka je wani gurin a dalilin dan ka tukun za a girmama ka ma a wani babansa ne yake nan sai a dalilin dan uban zai yi daraja idan wani juyin ya zo a ce dan wane ne yi kuma dan a dalilin uban zai daraja Allah me yadda ya ga dama amma kar ku bi hali irin na Yahudu wai na yayi huwa ɗaya na yi biyu ni yayi huwa yayi he ne a in dai kai imani da Allah da Alƙur'ani to duk mutumin da yayi fama na iyali ya kai ƴaƴansa to ya ji tsoron gabansa da Allah kuma duk matar da ka aura ka ganta ba Yahuda ta ce ita ba ba ta son haihuwa to ka sake ta ka je ka aure da za ta haihu ku haihu da ita sai dai kuma in ka nemi haihuwar Allah bai kawo ba to wani halin ga Allah baiwa ne wannan babu wani abu a kansa to jama'a ku kiyaye duk mutumin da yake irin wannan zai gamu da Allah kuma ciki ko na shege ne wallahi tallahi kar a zub da shi ko na shege kuma shegen ma in ya ba Allah zai shiga aljanna sai dai yawa yawan su ne ba za su ba Allah ba amma ko shege ne ba Allah zai shiga aljanna sai dai yawa yawa ba za su shiga aljanna ba kuma idan an ce ga wani nan ta haihuwa cikin shege aka ce alaga ta malam a je a mata suna karkaki ka je sunan ka je sunan maza a je a raɗa mata suna a raɗa yaro suna sannan yaro Allah ya ma albarka ka bar shi ka bar wa Allah yi bansa ya halicci kayansa dan wata mata ta samu irin wannan mun gani amma ku duba albidaya wan nihaya wata mata ce albidaya wan nihaya shikenan sai ta dau ciki da ta dau ciki kuma Allah cikin ikonsa ba miji daga lallen ta haifa cikin nan cikin shege ne sai da daitar da wani malami yana karatu albida wani haya za ku duba ta ce ala gafta malam na zo ne yadda Allah ya raba maka asiri ina so a raba min asiri malam ta ce to baiwar Allah me yake damun ki ta ga yi halin da na yi da wallahi ciki na ɗauka na shege nan gaba kaɗan asiri na zai tono ai ta ɗiga min shi ne na zo rufin asiri gurinka bawan Allah ya ce to me kike zo ya ce malam ka ce kai ni ka ce ni din matar ka ce saboda ka ganna da miji ka rufa min asiri ya ce wannan kurin kike nema to ki je duk wanda ya tambaye ki ce ni ne mijinki ba wani matsala kuma idan kin haihu zan zo na yi hidiman suna da komai yake nan ciki ya bayyana rade daɗi yayyawa a gari har aka ba ka tambaye ta wance yaya haka ya ce a ba ku sanna da miji bane ni a sai an tambaye ni ke da ma matar aure ce ta ce ni matar aure ne mana waye mijin ce ce malam wane malam wane ya ce mijina ne nan da nan munafukai suka fara zuwa gun malam kamar masu neman addu'a ko na ba ana wannan hira malam ya ce wai me yake kawo ku ne ku ba addu'a ba ku ba me ba ya ce a'a ala gata malam ala garin ne menene yake kawo ku yace kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan masifa da me ya kama subhanallah masifa garin ba zama lafiya ne yace a wata wani abu ne ake zance ai nan ba gurin zance bane gurin karatu ne ku tafi ku tafi sai kore su kuma wasu suka sake zo alaga ta malam barka da su lafiya madalla inna lillahi wa inna menene inna lillahi wala masifa ce take faruwa garin nan wuta ce ta ta ruwa wuta to ba kuma za mu yi addu'a Allah ya kai ta sai ya ce ai ba zai kai ba wutan ba zai mutu ba wuta na ce Allah zai kai da kai kai shaidani ne tashi kaman guri ka tafi wasu ka kara zo Allah ga wata malam lafiya lafiya ma da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka abin ya fara faruwa garin nan malam kana da labari yace labari ne mai qur'ani ko hadisi a'a garin ne akwai abin da ake faɗa a garin nan to me ake faɗa eh wata yarinya ce wai kai abin ma ba daɗi wai wallahi malam saura kaɗan ma ni na bubbuge ta wai irin barazan nan wallahi saura kaɗan mata duka amma ba ɗora mata hannu wata yarinya ce ta yi ciki wai ta ce wai har take so ta danganta abin wance ce ya ce ta yi mata ta ce ai ni ne mijinta yi a hau na ɗauka wani abin ne daban ku ta gaban guri to shi ganin daga nan suka yi hiru sai da tarihu malam ya hirya kayan suna da ragonsa da garinsa na suna ya ɗeba almajirai wajen mutum saba'in da nakiya da kayan waina da komai mala haka je ce ina yin gozo ma da suka yankewa ɗana cibiya ga sunan to ga kuɗin kunan eh kuma ki yi haƙuri don Allah saboda yanayin canjin guri da ina da muhalli ma da na kai ki kuma zaman gidan haya nawa ne kaza ne ya biya kuɗin ya biya kuɗin suna ya biya ragon suna aka yi komai malamin kusan kwanan sa biyu ko uku an sauke ya ce malam bayan nan ya ce to wance in ɗana ya girma a kawo zan kai yaro na makaranta fa ga kuɗin renon ke har kiyaye min ɗana kowa an yi haka ana kallo eh za ba ni makaranta kuma kafin nan na samu muhalli ko can zan kai ki dai ban sani ba malam yayi suna a kammala bai fi sati ba kuma yaro ya mutu eh ne da yaron ya mutu ya dogon matar ta ce to yi kenan gaba ɗaya ta tattara ita kuma ta ɗaura jaki jaki ta ce wannan kayan kuma tunda yaro ya rasu barin kai wa malam ya kamata ne zalunci wata zo ta samu malam ta ce alaga da malam kayan ne ya haka ya ce yaro ne ya rasu ta ce ana riga na baki da can da kika rufa min asiri ban ji daɗi ba da mutane ne masu tsegume suka raka ta yadda kika abu rufa min asiri na ji daɗi ni ma na rufa miki asiri ki rike kuɗin yau ne kike rike min da da tun kina ciki kike wahala wance to malam nagode nagode Allah ya saka to malam gari yayi nisa yanzu ya kenan ita to tun da yake haka ne gahi kuma wance ayi hakuri a samu wani mijin a aura saboda tun da dai ni ba zan samu daman zuwa ba nan nauyi ya min yawa zan rubuta takardar kin baki da ya ta ya rubuta takarda takardar ya ce duk abin da na baki na wannan kuɗin naki ne ya ce ta ga takardar ki ki hakuri a ja aure wani ya haka ya zauna shi kenan Allah ya ba shi ladansa to kaga wannan na wani ma aka rufa asiri bare danka shi mana ai danka sai ka rufa masa asiri ai ina fata kun fahimta malami ya zama ya rufin asiri kuma ya tsaya kan gaskiya ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يبترون وقالوا هذه أنعام وهرس هجر وقالوا suka ce hadi an'amu wayannan dabobi wa harfin da wayannan gonakai hijirin ya zama haramun gare su ne hijirin kawai da cewa ne na haramci la ya dama uha لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم la ya dama uha la ya da'amuha ko menene Na'am.
ya da'amuha ko ba sa cin abincin illa man na sha minki da mati bi zamihim ba za su ci ba sai abin da gunke riya alawusa wa gairihim da wani su bi zamihim da riyawansu in sun kawo abinci sai su ajiye su ce su ba za su ci abinci ba san da zuwa Allah ba da lada kana kan hanya Allah ya albarka to mun gode sai su ce ba za su ci ba illa mana ya bi za sai dai abin da wato gunkin ya riya masa na ce yanzu amma ke wayan guda ne ko kwa maka to ka fito akwai malaya malaya sai gaba eh ba ai ajiya bakin a gaban gunki su ce gunki ya sa albarka za mu ci wai ya sa albarka za mu ci la hujjata lahum bi wannan ba zai zama hujja gare su ba wa na amun وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها ابتراء عليه wa na amun wasu dabobin hurma zuhuruwa sun haramta baya hawa bayan gadansu fala tara ba su hawan kaman sawa'ibi kaman raƙuman sa'iba Qur'ani za a ji ake cancanci za a ga sarkin yahu za a ga dabba kamar biyar ko shida ba ba mutum a kai to wannan din ne dai da Allah ya hana wai dabba ka za su ce ba za su hauta ba eh wal hawani da ita ma hawani ba a hawanta wa na'amu wasu wasu dabbobin kuma la yadhkuru smallaha alaiha yayin da za a yanka ba a kama sunan Allah ba a bismillah ake yanka ta inda zabaiha bal yadhkuruna isma sanamihim sai su ambaci sunan gumakansu wa nasabu zalika ila Allah kuma sai su danganta shi zuwa ga Allah ibtira'an kuma kage ne na gidan ƙarya alai a gare sa da sannu سيجزيهم بما كانوا يبترون sa da sannu Allah ya ce ya jizi za a saka musu bima kanu yabtaruna alai da abin da suke kagowa a gare Allah ya ce da sannu za mu su sa kai a ranar lahira وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا wa qalu suna cewa ma fi buduni hadhihi al'ami daga cikin wayannan dabobi al-muharramatu wanda suka haramta ita ce sa'iba da baha'ira khalisatan wai suka ce halal ne li zukurina su mazajen halal ne a gare su za su- a halal ne a gare su wa muharramun ala azwajina amma mun haramta matayen mu an nisa'u matayen mu wa in yakun وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء wa in yakun maitatan idan ya zama macece ne ka karanta maitatun bin rafa'i da ruhuwa wannan zau in ka ce maitatan mata ni su tare da matoci alfi'ili ne wata zakiri ana maza ana ana mai da ita siffa na miji fa hun fi shiraka su dinnan suna tarayya a cikin sa sa da sannu سيجزيهم وصفهم sa da sannu Allah ya ce ya jiriyin zai mun sa kai Allahu Allah wasu da wannan abu da suke siffatawa zalika bi ta'lili su ce sun halatta kaza wa tahrimi su ce sun haramta kaza ai jaza'ahu sakamakon sa innahu إنه هشيم عليم innahu domin yi ubangiji hakimin gwani ne Allah fi sunihi daga cikin ayyukansa Allah gwani ne alimin Allah masani ne bi kalki da abin da halittarsa za su yi Allah masani ne ga abin da halitta suke aikatawa Mhm.
أن كافر الذين قاتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله Mhm.
أو ضلوا وما كانوا مهتدين kan Allah ya ji hakika kasira sun taɓe allazina qatalu wanda suka gaya auladahum ayayansu bil wadi da faminin iyali mutum ya zubda cikin mace ci wata ɗaya ko biyu wanda suke irin wannan wanda da zama kai magana safahan da wauta نعم jalan da rayin sani bi gairi ilimin ba tare da sani ba wa haramu ma razaqahum Allah suka haramta wa kansu abin da Allah ya azurta musu da halal ne Allah ya baka da amma suka ce su sun haramta a kansu to duk masu yin haka Allah ya ce sun yi asara me ma zikira daga abin da muka ambato iftira saboda kage Allah ga sarki Allah ya Allah ya ce قد ضلوا وما كانوا مهتدين lallu hakika sun bata duk mutumin da yake kai ƴaƴan da Allah ya hore masa wa ma kanu ba zama mutadina sun shirya ba yanzu kai yawan ma fanni biyu ne na ɗaya kamar yadda muka gaya muku na biyu kuma ga mafiya nan sai a je mutum ya kama ɗansa ya siyar don wani biyan buƙatan kansa to irin wayannan duka karfi tsammanin za su je gun Allah ya kalle su da rahama sai dai mutum yana halin ya bari ya tuba amma akan samun duniya mutum ya sai da ɗansa akan wani abu na duniya da zai mallaka to gaskiya fa inda yadda zai kar ya je lahira kar ya je in ba haka ba ko mutum tuba ya bari to duk irin masu wayan nan Allah ya ce hakika sun yi asara Mhm.
وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا wa نكله huwa allazi hine sarkin da an sha fasaran sa kalaka نعم jannatin Allah ya halarci gonakai basati ne marushatin Allah ya ce wani gonan za a gan shi a kwance a ƙasa irin kankana sai gan shi ya yi yaɗo ya kwanta a ƙasa kaman guna yi ma lebur ne a ƙasa yake a kwance haka nan ma in gurji gurji yi ma a ƙasa yake a kwance ko نعم to wayannan da ka gansu lokacin da Allah ya halicce su ne suka nuna wa Allah tawali'u suka yi sujada suka kwanta gaba ɗaya a ƙasa har dima har kabewa Allah ya ce yanzu dan ni kuka yi haka kuka manta waru ya ce to yi kenan Allah ya ce zan muku tukuici a duk wayannan da na faɗa ba sa ba sa shan wahalan ɗaukan ƴaƴansu الله أكبر da dima yawa Allah sujada Allah ya ce ɗan kama ƙasa ne zai ɗauka kankana yin sujada haka ce ɗan kama ƙasa ne zai ɗauka الله أكبر haka guna hakan gurji duk wannan sujada suka yi wa Allah tawari'u ne sai Allah ya ce to ƴaƴanku ma ba za ku wahala ba wani za mu sa ya ɗau الله ƴaƴanku
أكبر ga gyaɗa nan ita ma tana daga cikin marusha ce ga su nan za a gansu mai shari ma ya faɗa alal arabi shi mai harin ya ce kalba ɗiki kamar kankana نعم abin da ya sa ya kawo kankana ya fi komai amfani a cikin wayannan daka amma sai kun duba tambihul gafilina dan duk jinyan duniya in dai kana shan kankana Allah zai baka lafiya eh yasa yanzu kana so ka gwada ka gani yanzu idan ka ɗau kwallo ɗaya ka yayi gaba ɗaya to Allah ya da za ka ga kayanka ya zama zawai wanke cikin ka yake yayi wanke ciki yake daga kaya kwallo ɗaya cikakke yau ɗanan zuwa gobe za ka ga kayanka tsululu duk da tun da yake cikin sai ya wanke idan kuma za ka dinga tauna yayan kana ci to hima wani maganin ne daban idan kuma za a ɓare ma ɓawon kankanan a ɓare a ɓare a ɓare bawon kaɗai ka yayyanka ka sa ɗan mai da yaji ka ci to irin su shawara irin su dattin jiki duk zai ba magani ɓawonsa magani ‘ya'yansa magani ruwansa magani duk a jikin kankana ba abin da baya amfani a jikin mutum komai yana amfani to yi ne malam ya ce kalbaɗi ke kaman kankana wa gaira ma rusha ce wasu kuma Allah ya ce su kuma sun yi sama ba shimfiɗe suke ba biya kirta ba ala saƙi sun ɗaukaka sama na ƙale kaman dibino ana halittar sai dibino sai sama bai da ya yi tawari ba Allah ya ce yo ɗaya kanka za ka yi sama ya ce to na wahal ka kai da jikinka duk lokacin da ya ɗau ‘ya'ya nauyin ‘ya'yan shi yake karya da biyu kikikikiki duk rayin tawari ne da yayi ba za a bayi wahala haka ba shi yasa dibino shi kaga duk ‘ya'yansa shi yake ɗauka kuma duk gidan da yake da dibino in ya tsawo makocinsa ma baya barci karkana dare da dare je yanko ya faɗa kanka kikiri kikiri kuma haka zai dinga yi ba kana jin kikiri fa jijiyan cikinsa yana motsi in dai gidanka akwai dogon dibino ai makocinka ma baya barcin kirki kar ana irin iskan nan fa zai faɗo a kanka to kun ji wayancin shi ne gaira ma'arusha ce wannan kala na wannan kala wa zara muku talifa nukulu Allah ya ce kuma daga baya kawo a bayyane ya ce wa insha Allah kala mu ne muka halarci dibinu wa zara da shuke shuke na amfanin gona muku talifa lukunu a wajen ci za ga sun saba samaratu ƴaƴan itatuwan wa habihi da ƙwayan sai a yaji a kamani wa dama da ɗanɗano sau da yawa za a ganin gurbi ma kala kala ne haka ne ko ya itatuwa irin su goma ma akwai farin iri akwai jan iri muku ba ya saba ukuluhu wajen ci ba iri ɗaya bane waz zaituna والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه Allah ya ce waz zaituna Allah ya ce mu ne muka halitta zaitun saboda zaitun magani da yawa ana yi da shi kamar yadda na baku labari wani bawan Allah ne Allah ya ɗora masa jinya ya rasa yadda zai yi to yana addu'a yana addu'a mafarkin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga manzon Allah ya ce manzon Allah jinyar nan na ya dame ni ba annabi ya ce kana son waraka ya ce eh to je ka nemi lawala daga nan sai ya baraka annabi ce masa eh ka je ka nemi lawala lawala din nan yana nema yana nema a Qur'ani sai zai tar da shi da yake cewa la hirkiyatin la shirkiyatin لا شرقية ولا غربية to yi ne itacen zaitun kenan نعم eh shajaratul zaituna ta ko ita ce itaciyar zaituna la sharkiyatin wala garbiya eh to yin ya yace je ka ka nemi la wala eh to yin ya ga ce zaitun ne to da yaje daka zaitun ko ya magani da hihi kenan sai ya warke to magani jewa ana yi da zaitun itace ne a gindinsa annabi saba'in ne ya zauna annabi saba'in ne ya wa zaitun addu'a ƙaryen wanda ya addu'a shine annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم annabawa da suka yi wa zaitun addu'a akan ta yi albarka نعم to annabi saba'in ne kuma Allah ya faɗa Allahu nuru samawati wal ardi الله نور السماوات والأرض مثل النور كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة kai yuqad min shajaratin mubarakati mai yawan albarka ita ce zaituna itacen zaitun annabi saba'in ne suka mata addu'a yasa zaitun yake da albarka sosai نعم eh ganyen zaitun ana magani muna da littafi sunansa kitabun rahama duk in kana so ka sarrafa kai maganin zaitun sai ka nemi kitabun rahama kuma idan kai mai haɗa-haɗan magani ne ka ce dole sai ka nema ka koyi haɗa-haɗan magani to akwai littattafan da za ka nema da farko za ka nemi kitabun rahama na biyu sai ka nemi ɗibban nabawiyya نعم na uku kuma akwai kitabun ɗibu muna da yin mujalladi goma ya hudu ne itace kaza da kaza magani kaza itace kaza da kaza sai an kama itace dubu goma ya biyu dubu tun kana hada maganin ma ka haƙura akwai masu sai da magani itace ko أرى to su zama ba su littafin su yi nazari eh sunan ka kuɗin kitabun ɗibbi littafin hada magunguna ka hada kaza da kaza ka hada kaza da kaza ka hada kaza da kaza duk an warkar da kai likitoci na da can su suka hada littafin to Allah ya saka wannan kuma kitabun rahama in karamin karfi ne da kai to imam suyudi shi hada kitabun rahama dan yanzu ka samu kitabun rahama ma fa nan ka samu littafin neman abinci ba in dai mai hada magani ne ya ishe shi eh duk abin da ka sani sai an kama magani iri iri kusan arba'in ba irin maganin da babu kai bari in gaya ma je ka nemi kitabun rahama yanzu nan gayin ka zai fito akwai abin da in ka sha ba gayi ba zai ƙara fitowa ba kuma idan jikinka baya gayi akwai abin da in ka sha ba za ka yi gashin sauran abin akwai abin da ba zan iya gaya muku ba a littafin nan cikin jama'a ne eh wai kaɗan ma dai kenan na abin da ka sani ko baka sani ba gaya ma a kitabun rahama wani ɓangaren kuma ka higa sai ka yi ta yawa ka gaji eh abin da baya yoyuwa ma da yawa a littafin mantarar Allah baya yoyuwa ma a littafin da yawa an kawo shi a bar wani abu jini ya ki tsayawa mace ga abin da za ka yi idan jini ya ɗauke ga abin da za ka yi ɓangaren namu shi ma daban wani ɓangaren daban kai fahami ma na ƙur'ani gagga gagga an kawo kaman guri bakwai na ilimi ma gagga gaggan fahami an kawo kaman guda bakwai da yake nan ba ruwa yana ba wasu mutane a cikin ku ko ba na ba ku fahami da harshen rago ba na ba ku ai wannan ka aka baka har ya rago kullun zaka rubuta in dai ka ya wannan ka hade ka gaza naman ka ce Allah in dai da raban ka Allah ya rubuta a lauyin mahfuz zaka samu Qur'ani sai ka samu wanda ba shi da ya tambaya a hankali na ba da a wancan karatun namu kuma wata ran mun tayi kitabun rahman zan dauka wa zan ayi ta fada kullun ga ya abin ya zo kusa mai niyya kuma sai je aikata wayannan kadan ne kuma da abubuwa na biyan bukata da addu'o'i to akwai wasu guraren ma ka leka sai kai da mutum ku biyu zaka na gaya masa fa abin yayi nisa Allah mun gode maka to kar malami ya zama baka da makami kun ji sunan littafin kitabun rahama to ku neme shi eh ku ce na suyudi maza a boye kowa ya dinga nema in ka samu wannan jari kana da jari in dai ka mallaki wannan littafin malami yana da wannan littafin to in Allah ya yarda ba maganin da za a zo gonka ba in an ce iska ne ma wannan littafin za ka ɗauka ka bi in ma an ce shawara ne ba ruwanka kai ma ka zama ga itace ga na ƙur'ani ka haɗa wancan ka haɗa wannan ga kuma na gargajiya jini ya ƙi tsayawa a jikin mutum ko wani bu ya faya kurin wani toka ne yanzu za ka ƙona abin ka ɗan sa jini cak zai ɗauke Allah ya gane da mu to don alfarman manzon Allah sallallahu alaihi to saboda haka kun je dalilin itacen zaituna kenan wa zaituna war rumana da zaitun da ruman mutashabiyan sun yi kama wa raguwa a ganye wa gaira mutashabi akwai wanda ba su yi kama ba a ɗanɗano kulu Kulu min samarihi idza asmara kulu ku ci min samari daga yayin itatuwan nan idza asmara yayin da yana na kamar nan ji kafin ku tauna ku ci in ji Allah Mm.
wa atu wa tahu yawma hisaji wa hatu aqahu ku ba da haƙƙinsa ku ba da zakansa yau mai hisadi ranar girbi kamar dibino idan duk lokacin da aka girbe dibino in za a fidda zakan dibino ran da za a je saro dibino a ran nan ake ba da zakansa daga an yi hikenan sai a zuwa ba da zakan dibino buhu goma ka samu sai ka ware buhu ɗaya shi ma mabukacin yana da bukata sai ka baye idan kuma hatsi ne malaman fiki wajen ce a sai an casa shi hatsin kana so ka ba da lada yana da lada yanayi za a gani idan mutanen karkaran kamar a kano ne haka a maraya a nan garin kai noma kuma ko kusa da maraya ne kai noman to ka tasa wanda za ka bayi daga ka bayi dabawa zai yi kuna fata kun fahimta amma kamar dawa ne to tasan rahin tasan ayyafi in dawa ne a baka haka nan in an baka kaga za ka samu kaikayin dawa in kai mai ɗauri ne za ka samu gararen dawa za ka samu wanda ba ido ido ne da shi ba kuma za ka samu mai idan to sai a duba yanayi idan mutane ne masu kiwon dabba suna son kaikayin suna so sosai kenan baka tasa ba sai ka ba su wanda kuma dama bukatansa ya dan a rage masa wahala to a tasa shi ma sai a bashi kuma a duba nan da zai gyaru sai a gyaru amma sau da yawa mutanen ma'anan suna yin wasu abu wani ya ce to alaga ta malam me matsayin tumu da aka ci kaga za ka yi tambaya wani kuma ya ce alaga ta malam mu a karkarar mu mata ne suke yankan haɗin to matan nan da aka biya su ya ladan su su kuma ya biyan su a zakan da za a yi to duk irin wannan ba wahala zai bayar ba idan an zo an ci tumu din a gidanka ake cin tumu duka dinga tara gararin in an cika tara in an cika tara ido mudu ne yayi in dai an ci tumu tumu tumun da aka ci in dai ya kai samfo daya to an je tara sai a juye da yanzu ka ne shi kenan dama an ci tumu samfo daya kaga a samfo na tara maimako a ce na goma na tara sai a juye yi ma tumun an fidda da kansa idan ko mata suka yanka aka ce za su dau lada da farko nan da suka je yankan ka je gonan da abin da suka yanka ka dinga gwadawa ka yi sanfo ɗaya mai kyau ka zubar ka sake ɗaya ka zubar ba bi ba ladan sa ɗauka wannan da ka auna eh wanda ka auna ka zubar ɗin ka ce to duk mai lada ta zo ta ɗauka nan nan gaban an ɗauka ka san an ɗau sanfo biyu nan gaba za ka yi ga lissafi ko ya fahimta ko to haka za ka yi in ko ba haka bane kana da kuɗi za ka biya su shi kenan sai ka biya su kuɗin su idan kuma ba ka da kuɗin da za ka biya su su ma ba sa son haɗin to yi kenan a cikin haɗin ka sai samfo biyu ka je ka siyar ka biya masu aikin daga baya ka sa lissafi duk lokacin da aka auna takwas sai a zubar wani wanda ka siyar ya fi masu sauƙi to wannan haka za a dinga yi kuma sannan zakan hawan hawa ne idan zakan na haɗi ne sau da yawan mutane suna ɓadda mutane waya ce a riɗi a wani malami ya ce a riɗi in ka auna tara ne zaka ɗaya ne naka to gaskiya wannan magana ba ta da asali ba ta da asali kuma sannan ba gaskiya ba ne ba inda aka ce a yi haka ko riɗin ne ko hatsin ne goman nan za ka fitar sai ya kai in riɗin ne ko hatsi a shari'a ya fito da ya je kamar buhu bakwai da kwano ashirin shi ne kwano ɗari uku daidai to in ya kai haka to nan gaba haƙƙin Allah ya zama wajibi a kanka in bai kai haka ba sunansa sadaka sai dai ka fitar dan kar masifa ta yaga cikin kayanka amma idan ya kai kwano ɗari uku daidai shine buhu bakwai da kwano ashirin to wannan shine ya zama haƙƙin Allah ya zama wajibi amma bai kai ɗari uku ba to haƙƙin Allah bai zama wajibi a kanka ba sai dai sadaka sunan ina fata kun fahimta to anan ne sai ka ware a goma ka dinga ba da ɗaya kuma idan amfani ne irin na shinkafa na rani da ake noma da alkama ake noma da inji to nan gaskiya idan ka samu kwano goma ba kwano ɗaya bane rabin kwano za ka bayar Allah sai ne biyu zai koma cikin naka domin kaya wahalan bayi Allah ya ce a rage maka wahala idan kuma kana cikin bayi kamar yanzu nan kwanan da mutum ya shuka masara ya fara bayi sai ruwan sama ya karasa masa masaran ya yi bayi ruwan sama ya karasa masa to wannan abin da za a yi a kwano goma idan an fidda kwano ɗaya kwano ɗaya nan da aka fitar ila yau sai a ware alan sai ne uku a bayar da ka alan sai ne ɗaya ya koma naka saboda wannan ruwan saman da bai higa ba alan sai ne biyu ne zai koma naka shi ruwan sama shi ma tarwatin alan sai ne ɗaya ya koma naka idan kuma ya zamanto ka gama bayi kaɗan haka irin shinkafa ne kai dama kaɗan yi bayi kaɗan da injin ka sau ɗaya ko sau biyu to yi kenan kuma sai kogi ya zo sha ya shiga shinkafan ya fita nan gaba ba ka ƙara wahala ba sai kogin ya ƙarasa maka yi to in ya zama haka to wannan a kwano goma kwano ɗaya idan ka fitar ɗayan ma a raba gida hudu alafe ne uku za ka bayar da ka ɗaya kamar cikin naka kowa ya ji ko to wannan shi ne tsarin abin da aka yi kuma idan kayan marmari ne irin su tattasai irin su tumatiri irin su ataru wannan ba zaka ba zaka a cikinsu duk kayan marmari ba zaka rake ko tirela ɗari ka noma ba zaka takanda ma ko tirela ɗari ka noma ba zaka haka nan ba na labarin barkono da akwai malaman da suke zuwa kudin nan sai su je su ce akwai zakan barkono ƙarya suke yi duk malamin da ya ce akwai zakan barkono ya je neman kuɗi ne ƙarya yake babu tattasai ba zaka albasa ba zaka ingurji ba zaka yalan bello ba zaka ina fata kun fahimta amma wannan waken da kuke cewa waken turewa da ake awara da yi ne sunansa waken suya wani akwai zaka dole za ka bi da zaka yi a jinsin wake yake ina fata kun fahimta yawwa sannan kuma tattasai shi ma ba zaka karewa duk abin da ka noma ba zaka dima ba zaka duk wannan babu zaka a cikin su kowa ya ji ko yawwa to kuma bayan wannan sai menene abin da aka fi nomawa eh albasa albasa ba zaka kuma idan ka noma tafarnuwa ma ba zaka anan ne ba ku tafarnuwa akwai wanda suke yi tafarnuwa ne kadai noman su e wayan nan kuma wanda na ce ba zakan inda zaka zai shiga musu idan ka noma barkonanka ina fata kun fahimta ba zaka sai ka sayar to idan kudin ya shekara a kudin da zaka ku kula da wannan in ka ajiye kudin ya shekara a kudin da zaka kuma dan a fita daga cikin kubuta kamar yadda ake cewa sai ka mallaki dubu ɗari bakwai ya isa zakka ba sai ya kai haka ba in bai kai ba ma ka fitar karka je ya zama laifi ba sai ya kai dubu ɗari bakwai ba ma ko dubu ɗari ka samu ko dubu arba'in ka samu ma ka dinga fitarwa imani ne yayi wani ka ce masa sai dubu ɗari bakwai zai fidda zaka ai wani har ya mutu ba zai fidda zakan ba ko yawwa ina fata kun fahimta kuma sannan idan ka zo fidda zakan yanzu idan kana da naira miliyan ɗaya kuɗin ka ruwa hannu kuma ana bin ka bayin miliyan ɗaya to ba zaka a kanka ba zaka ana bin ka miliyan ɗaya ga kuɗi miliyan ɗaya hannunka ba zaka amma ana bin ka miliyan ɗaya kana da karran miliyan ɗaya kuma kana da- a hannunka da miliyan ɗaya to na akwai zaka saboda shari'a ya nuna da kadaran zaka biya bayi wannan kuɗin hannunka ya zama kadaran ka sai ka fidda zaka da shi ana bin ka miliyan ɗaya ga kadaran miliyan ɗaya akwai miliyan ɗaya hannunka da zaka sai ka jingina wannan bayin naka ga wannan kadara kuɗin da yake hannunka ka fitar masa da zaka amma idan ba abin ka bashi kana da miliyan ɗaya ana bin ka miliyan ɗaya bayi to gaskiya ba zaka haka shari'a ta nuna kuma idan kana da miliyan ɗaya kuɗi hannu kana da kadara ya fi nan miliyan goma motoci ne suke nema ma kuɗi ko irin gidan man nan ne duk dai kadarar da zai nemi kuɗi ba dole ta fitar masa da zaka idan kadaran zai nemi kuɗi to ba kadaran za ka siyar ba kiyasi kima za ka yi ka ce kadara na kaza yanzu gidan mai na da yake nema min kuɗi ya kai miliyan goma ya kai miliyan goma sai ka lissafa ka rubuta a takarda motoci na da suke nema min kuɗi sun kai miliyan goma sai ka rubuta a takarda teguna na wanda na siya dan ya yi tsada na siyar ya kai miliyan goma sai ka rubuta a takarda ina fata ka fahimta to kuma kuɗin da yake hannunka ka ce kuɗi na kuma a hannuna ya kai miliyan goma kaga mun tattara miliyan arba'in to zakansu miliyan ɗaya ne a kuɗin hannun na kuɗin ka bada miliyan ɗaya ka fitar duk wayancan ka fitar musu da zakka Allahu akbar.
ina fata kun fahimta to Allah ya bada lada alfarman manzon Allah hadiya ne bayar to Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada ga kuma dan abin sadakan da ya bamu
حقه يوم حساده مم.
ولا تسرفوا مم.
إنه لا يحب to المسرفين jama'a kun ji dai bangaren zakka ɗaya bayan ɗaya na'am kuma idan an ta haifar da zakka duk kadaran da yana nema ma kuɗi lissafi za ka sahi wanda baya nema ma kuɗi kar ka lissafa da shi na'am in dai abu yana nema ma kuɗi to wani abin sai ka ce to a matsayin kaza yake in ka tayi a kuɗin hannunka za ka fitar amma in gida ka gina ko nan miliyan ɗari ne in dai ba dan ya nema ma kuɗi ba ne wani baya cikin zakka wannan bu ne wanda za ka zauna ina fata kun fahimta na'am sannan kuma baya da haka ila yau wato wanda muka baku labari kaman shago in kana da kaya a yago kayan yagon za a yi wa kima gaba daya idan aka yi kima kuma sai a kyale in an kyale kuma a kudin hannunka sai ka fitar idan akwai motoci suna nema maka kudi kana karuwa da su to kima za ka musu sai ka fitar a kudin hannunka kuma zaka idan za a ba da yi a kula duk mutumin da kudin zaka ya je gina rijiyar burtsatse ko kankare don mutane su sha ruwa Allah bai karbi zakan ba bata fita ba na'am ya zo a littafin madawwana na imamu maliku duk mutumin da ya gina makarantar islamiyya a kudin zakka wannan zakan bata fita ba wanda ya dauki kudin zakka ya gina masallaci a yi sallah zakka bai fita ba sai dai idan ka baiwa masu fitarwan su ruwansu ne su gina masallaci ya rage na sun kace wani na baka kudin zakka masallacin zai gina me zai yi wannan ka fita a gun Allah yi wanda ka bayi zai yi amma kai a karan kanka duk wannan abin da na faɗa idan ka bayar aka a kuɗin zaka kai to zaka gaskiya bata fita ba na'am kuma sannan idan an tayi bada zaka mutum ya daina ɗaukan zaka yana ba matarsa dan ka ba matarka zaka mai yawa ba dole ne ta raba wa inda ya dace a rabawa ba eh inna masadaqatu lil fuqara إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فريضة من الله ubangiji in dai za a bada zaka ta ba wa talaka da miskini da mai raba zakan da wanda ya ci bayi ba da wauta ba baci ya dankare ya masa yawa shi ma za a bayi zakan eh wanda zai je taimakon addinin Allah za a iya bayi zaka na'am wanda kuma bako ne dan tabarki shi ma za a iya bayi zaka to wannan haka Allah ya ce a tsara a zaka duk inda Allah ya ce a bayar idan an ba da yi ga inda bai dace ba Allah baya so kuma sannan idan za a ba da zakar mutane suna da wani wayo yanzu waya kudin zaka mutum sai ya sai turmi a wannan wata ya ce zai dinga rabawa wallahi zaka bai fita ba bai fita ba zaka kuma a zaka dan yanzu ka ji ana yunwa kurin ka je ka danno haƙi ka ce bari in zaba a matsayin zakan bai yi ba kurin ka ba masu kuɗi kuɗin su idan zakan na haɗi ne ka bayar amma idan hatsinka ya kai buhu dubu ka noma a gonanka bana idan ka da zaka to baɗi idan shekara ya kewayo hatsin nan ba zaka a cikinsa da ai ana yin rum- rumbu ko idan ka yi rumbu goma kurma rumbun ya shekara sai a ce za a fitar da wani abu ko to babu kurin malamai ne suke son kuɗi daga an fitar na dayan nan ba za a ƙara fitar da zaka ba sai dai an sai da hatsin ya zama kuɗi in ya zama kuɗi ya shekara to wannan za a fitar da rubu rubu shiri amma abin da duka noma dan kashi ko da shekara goma zai yi in ka fitar da haƙƙin Allah sau ɗaya to nan gaba babu fitar da haƙƙin Allah kowa ya ji ko Na'am.
irin su mangoro irin su goba wannan babu zaka amma idan kun sai da kuɗin ya shekara to a shekara in dai kuɗin ya shekara to za ku fitar da rubu rubu shiri sai ku fitar da zaka kuma duk mutumin da yake so dukiyarsa ya tsira to ya ware haƙƙin Allah in dai ka fitar zaka daidai wallahi ko gobara ba zai ci amfanin ka ba ko zai ci na mutane ban da naka amma duk wanda baya fitar zaka to ina tabbatar ma dukiyar ba za ta rabu da masifa ba sannan ko ba za ka samu zama lafiya ba to Allah ya ba mu ganewa wa atu haqqahu yawma hisabi وآتوا حقه يوم حساده to ranan girbi a bada haƙƙin su kuma ranan girbin wa mun ware sadibi ne mun ware amfanin gona wala tusrifu ولا تسرفوا Allah ya ce kar ka yi barna bi da'i kullihi fala yabqa li iyali kum shay'un Allah ya ce kar ka yi barna kai ne da ka noma amfani buhu 100 kace duk a sadakar Allah ya ce barna kamun eh Allah baya son barna allazina idza anfaqun والذ- والذين- والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك to قواما Allah yana so rayuwa a daidaita yi kar ka ce ni ne sarkin sadaka duk zan sadakar ba a yin haka saboda yi samu kaman haƙo ne wata ran za a samu wata ran ba za a samu ba Allah ya baka iyali ka ce duk dukiyanka za ka sadakar ka zauna baka da kofizi Allah ya ce barna ne idan an faku lam yusrihu wa lam yuqtiru wa kana baina zalika qawama kar kai rowa ka rike abin gagam kar kuma ka bada abin duka Allah yake bayarwa duka barna ne rikewa kuma barna ne na'am ana ana lura rayuwa din abin tsoro ne in Allah ya yi kai attajiri to ka dinga bin abin a hankali kai ma saboda idan kyautan ma yi yawa zamanin nan ne yanzu sharri za a maka sai a ce wane wane na ga yana yawan kyauta ba wani abin bane kwa ya samu maimakon a ce ka kyauta sai a ji a dangana abin da wani abu to a yi a hankali sai ka duba wanda ka ga bukatar ta kama shi da gaske wane zo mana ya nake ganin ka ne haka abin da zan ci ne ba ni da shi to yi ma ba abincin za ka dankara masa ba kai baka sana'a ne baka sana'a to da dai sana'a kaza nake to yi kenan yanzu abin da za a yi sai ka ce to ga dai wannan abincin zai yi ka sati eh to ga naira dubu goma ka dinga juyawa ka dinga juyawa in ka ci riba ka kamun jari na za ka ce masa ka kamun jari na in ka bar masa wani ne zai zai nemi kuɗin agun ka sai a dinga maka wayo shi kenan daga nan sai ya mai da hankali yana sana'a yana sana'a kuma kwana kaɗan ya samu kamar dubu goma kuɗin ya ce wala yanzu kuɗin ya je dubu ashirin sai ka ce to kaga ban dubu goma nan in ka karɓi dubu goma kuma a ciki ka ce na baka dubu biyu a wancan nakan ka yi sana'a ka taimake shi amma idan kyauta za ka bayar zalla to ba za a yi sana'an ba kuma mutumin shugaba ba zai yi ba zai iya neman na kansa ba kun gane ko to a dinga kula dan Allah ya baka abu karka ce duk zaka bayar Allah ya ce a kar a yi haka gaba da zakan duka ce ka bar sadaka Allah ya ce hima barna ne na'am innahu innahu la yuhibbul to musrifin innahu iya da lamarin yake la yi ba Allah baya son mai barna al mutajawizina ma hadda lahum mutun ya geta da abin da Allah ya kance maka kuma yanzu da Allah ya ce baya son mai barna ya haka ne ko yanzu ko ko mutum ne ka kula ba ma kwatance za a muku yanzu mutum ne yana da abinci kana ji ko baka ci zaka ci to wannan sai ya ce wani zo mu ci wane ni ma sa albarka kace a sa albarka kana sa hannun kai ce na bar ma tuwon zaka ji daɗi to kuma haka ne yayi ka kai ne zaka je ce hi gaba dai ma tuwon ya baka to ba haka ya dace ba ku ci kai da hire in ya yi zaura ku ɗauka ku ba almajiri ya ba a ce kana zama ya ce ya bar maka to yi ne Allah ya ce ku daina cewa za ku ba da abin duka kaman fushi kai wa Allah ne yayi ka ce duk ka sadakar Allah ya ce karka yi haka ka bi kayan a hankali Eh, idan Allah ya ka da kayin arziki da arzikin za ka yi ga aljanna ai yi kowa da yadda Allah ya yi shi wani a talauci talauci ya bi masa sauki zai higa aljanna a talauci wani da arziki zai higa aljanna wani kuma idan ka dora masa talaucin wallahi wuta zai higa wani kuma idan ka bayi arziki shi ko wutan zai higa duk abin da Allah ya hirya shi ne gwani shi Allah bai raba daidai bai hana kowa ba yanzu ga yana cikin nan namu wani ba shi da shi wani sai ya taimaka masa haka ne wanda ya taimaka masa din ya ce Allah ya shi albarka sai ka higa aljanna kai kuma ba dan hi ba hi ma ba zai ji daɗin ba to kowa ya zama talaka abin zai kyau ne kuma aka ce kowa mai kuɗi ne abin zai yi kyau ne to duk abin da Allah ya hirya hi ne mai kyau a bar wani talaka a bar wani mai kuɗi kuma zan koya muku hikima ɗaya idan Allah ya bar bawansa a yadda ka ganshi to in ka taimaka masa kyale kar ka ce zaka fi da yi a halin da ka ganshi in ka maza kai zaka faɗa halin da hi yake ciki in ka ga mutum Allah ya bari da talauci karau a bushe gau Malam wane barka da asuba lafiya alaji ya ya gajiya madalla kudin zare kudin kari ka bai kai tafiyar ka bai Allah da ya halice ya fi ka sani in ka maza zai fita a talaucin zai ja ka rami kai ya binne ka ka rabu- ka barwa Allah bayinsa ko wanda Allah ya yi da kuɗi kace zaka tsiya ta yi to yi ma in ka maza kai zaka fada rami Allah ne ya yi da kayin arziki ka zuba masa iko kurin a barwa Allah wani bawan Allah ne ya ga irin wannan ya ga wani mutum a daure da ankwa a hannu da ƙafa haka kyan ya ce yi mai tausayi ne bawan Allah a wannan halin kake ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ai bai kamata in bar dan wana barin kunce yi ya fara kunce ankon na hannu kafin ya kunce na ƙafa da ya daga ankon ya maka masa aka wanda ya kunce ya mutu kaga tun da ka gani ya daure bar himana ina ruwanka to haka al'amarin Allah yake duk yadda kake son bawan Allah Allah da ya halarci bawan ya bi ka so kurin in za ka yi iya karfin ka kai ka bar wa wanda ya halarci kayansa kayansa mu je mm.
ومن الأنعام حمولة وفرشا Allah ya ce wa minal al'am daga dabobi hamula dan Allah ya ce akwai dabobi masu tsawo kamar irin su raƙuma in ji Allah wa farsha Allah ya ce ai hamula dan an sha minal al'am hamula ai akwai wanda suke masu ɗaukan dakoyi ne hamula din salihatan lil hamli alaiha wanda sun inganta su dauka kalibul kibari kamar raƙumi raƙumi idan ka kalle yi kai kanka ka san dau- dau- dan daukan kaya Allah ya yi ka san da abin da raƙumi ya kama to jirgin ƙasa mana ai jirgin ƙasa ne shi yasa ake ce da shi jirgin ƙasa a tayyar eh wannan ragaman raƙumin ne yayi wannan raƙumin yana rike da wannan wannan yana rike bature da kaga yayi tarago raƙumi ya kwaikwaya a nan yayi jirgin ƙasa kuma duk abin da yake tafiya a ƙasa akwai raƙumin a jiki ma ko to ka gani raƙumi ya kwaikwaya yayi shi raƙumi a duk dabba a dabban da Allah ya yi wanda muke ci ba mai ƙarfi irin raƙumi ai babu shi babu shi wane mutum yanzu ba mota ba ce wallahi idan kai karo da raƙumi motar rugu-rugu za ta yi wani mota ba za ta ƙara aiki ba ƙarfan da yake ƙahin raƙumi ya fi sufindin mota ƙarfi ya yi ya fi sufindin mota wane shi kafin ka samu ƙahi mai ƙarfi irin na raƙumi ba zai yi ba sai dai zaki shi kuma yana da ƙaramin halitta sai dai ƙahin a marmale yake na baku labarin wani bawan Allah ko ya ga ragumi da tsawo anan nan haɗe ja aka yi shi wai ya ga da tsawo irin babur din na roba roba wai ce zai iya ficewa ta karkashi aka ce kai ka kiyaye kanka ya ce wallahi a baya kuɗi zai fice ta karkashi sai ya kwantar da babur din ya fice aka ja aka samu mai raƙumin ya ce wannan raƙumin ya ce wallahi wallahi ka kiyaye kanka ba za ka fice ba ya ce wallahi zai fice aka baya kuɗi ya gayi jaran a sama tsaye ya karɓi kuɗi ya riƙe malam raƙum yana ta ƙa malam da ya duba babar ɗin nan yayi kwana fiyi da ya zo yana yiga da ya gab da kafar gaban nan gab ɗin nan da ya babu ya yanke babar ɗin gida biyu sai ga kan mutumin yana fefewa a can gefe babar ɗin kamar da aka aka yanke yi ɓangare biyu babar ɗin gid ya raba babar ɗin gida biyu sai ga kansa yana kirkirwa aka ɗauko kansa yi kaɗai kan yana yawo kuma ya ci gaba da takansa ko motsi bai yi ba na ce ni na ce kwana ya kare ba kwana ya kare an kare da me yanka gam babu babar an gundule shi gida biyu shi kuma sai ga kansa yana yawo a can aka ɗauko kan raƙumi abin wasa ne raƙumi to yi yasa muke jinjina muku hamulatan Allah ya ta dan ɗaukan kaya amma kar mu tsawaita wancan karatunmu kun ji labarin ta ai ko ai an dade akan raƙumi ko mun yi bayani da karfinsa da ɗaukar nauyi da yadda ake yi Allah ya ce hamulatin lil amli alaiha kal ibil kibar wa farsha wasu raƙumin kuma Allah ya ce wasu dabbobin gajeru ne la taslahu lahu bai inganta ba kal ibil kamar raƙumin asigar kanana wallan am kamar awaki samaitu farshin li anna kalbi ra'i kamar shimfiɗa suke lil arabi lidunumina wani kamar akuya ne saboda yana jeb da ƙasa Allah ya ce shi kuma bai kamata ma ɗaura masa kaya ba shine akuya yana dab da ƙasa Allah ya ce hamulatan wa farsha mun yi wasu da tsawo za su iya ɗaukar kaya wasu kuma suna ƙasa kuma ka duba lamarin Allah kowanne da amfaninsa kowanne da amfaninsa wanda ka gani a saman da dalili wanda aka yi gajeren da amfaninsa kai ba wannan ba ma duk ƙwaro na duniya ba wanda bai da amfani wani bawan Allah ne wata rana yana tafiya sai ya ga irin zarnan kodin nan zanzaro wannan wanda yake shan shadundun na mai dole ne amfanin sa a gurin Allah sai Allah ya daura masa wani jinya haka ce in ba wannan ya murdike a gurin ba ba zai warke ba sai da ya murdike a kan za ka daura jinyan kuma ya gane ya warke kiyayi yana yawo da amfanin sa tururuwa an ka gani da amfanin sa duk abin da ka gani dan mu aka yi dan al'umma manzon Allah mu kuma dan annabi Muhammad Allah ya yi duk abin da ka gani dan mu aka yi sannan ko mu kuma dan manzon Allah aka yi mu yasa an gaya wa an gaya wa mutane wanda ba san manzon Allah ba wai ka jana wai wai dan annabi aka yi duniya wai mutum yana magana wa sakara lakum ma fi wa sakara lakum ya wa zakkara lakum ma fi lardi jami'an minu Allah ya ce duk abin da yake duniya dan mu aka yi ba wai an ce ma duniya dan annabi ba dan mu aka yi duniya in ka yasa kai musu da an ce dan annaba aka yi duniya wai sai mutum ya ce ah duk duniya dan annabi Muhammadu to dan mu da muke wa nan dan mu aka yi kai musu da wannan sannan mu je da kai can sai na rasulullahi ina ruwansa da duniya lahiran ma dan hi aka yi komai ma dan hi aka yi ba komai ba wani abin da aka yi ba dan annabi Muhammadu ba babu shi ba abin dan ba sinadarin manzon Allah zai zo duniya babu abin to saboda haka alfarman manzon Allah Allah ya halatta mana raƙumi muke hawa da awaki alfarman manzon Allah ne kulu min ha kulu mimma razaqakumullah Allah ya ce kulu ku ci min ma razaqakum Allah daga abin da Allah ya zarta ku kar ka ce ba za ka ci ba kaman akuya in Allah ya hore ma dama ka yanka ka ci in ba za ka iya ba darajar ka bai kawai ba ka sai tsire ka ci ana so da musulmi duk yadda za a yi kwana arba'in ka ci nama eh ko dai ba za a samu dama ba dai kwana arba'in dai a gidanka dai a dan canja miya yana da kyau eh duk wanda Allah ya ba dama hakan ya inganta Allah ya hore mana kuma wanda ya samu dama mai dan dama dama ka yanka in ka ce ni malami ne mai gudun duniya a'a ba kai za ka ci ba almajiranka sai ji ba yake nan ba ka san malaman ruwa ne da su sai an kawo rago ko wani tunkiya mutum ya ce wai hi ai ni bana ci to almajirin ka baya ci ya gaya maka ai sai ka ba masu ci su ci ta haka abin yake in ba za ka ci ba sai ka yanka almajiran ka sai su ci abun Allah lala ne kul man harrama zinatul lahi قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق qul hiya قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ya ga Allah ya faɗa ya ce wa zai hana waye zai haramta abin da Allah ya ce a ce ba za a ci ba manzon Allah ya ci akuya manzon Allah ya ci raƙumi manzon Allah ya ci duk abin da ka sani na halal annabi ya ci to kai kuma waye kai da za ka ce ba za ka ci ba ai dole sai ka ci kayanka eh cin zai zai maka alkhairi in ba wani alwahi ka ɗauka tsakaninka da Allah ka ce ba za ka ci ba to ne shi kenan amma sai a ci duk abin da ka gani Allah ya hore mana mu ci babu laifi kuma in Allah ya baka dama kana amfani da damar ka yi dama a lokaci ne da yi zai kauce eh kowanne dan adam ana ara masa rana eh za ga wani lokaci kaza yana tahe wanda kuma kaga ya daga tayin bai kwanta ba to malami ne mai tsoron Allah yana da tsufa darajar yana karuwa dan dattijo malami mai tsoron Allah ya fi saurayi daraja banda malamta ba abin da zaka dinga tsufa kana daraja babu shi in sarki ne dai ya karanka suka fara ja baya mutane za su ga kai a kawo mana matasa a sa za ka janci haka mai kuɗi ya bada tsufa ai hi da yayansa kuma sai jiran mutuwarsa kur ba a son rayuwarsa eh abin da za ka tsufa ka yi daraja ko ba a son mutuwar ka sai malamta bi gama da gami da tsoron Allah idan malami mai tsoron Allah ne gari kaza akwai tsohon malami eh i sai ka gana zuwa ziyara kuma su yaran sai da sai da dan sai da wannan baban za su yi daraja to shi yasa kuma sai ka gani ƴaƴanka sun zauna da kai lafiya in ba dai san zuciya ka biye ba to ba abin da zaka tsufa kai daraja sai malamta shi yasa malami yake so ya zauna da tsoron Allah saboda haka Allah ya ara ma rana kai amfani da ranan ka irin su nama wannan rago ka dinga yankawa a yi abinci mai kyau ka ce jama'a su zo su ce a lahira ma Allah ba zai kama ka ba in dai ba sata kai ba a zuwa ci abinci kamar ran juma'a Allah ya hore ma ka ce a yanka mun tauran nan a yanka a dafa ma shinkafa buhu ɗaya bayan Allah san sau ba sallan juma'a inda ka tare ka ce jama'a bismillah a zuwa ci abinci a zuwa ci abinci mutum dubu inda ka ce da su ka sha labari Allah ba zai barka ba to kai wata ran ba za a yi ba eh wata ran ba za a yi ba haka rayuwa take inda dama yi amfani da dama wata ran dama zai kauce eh kuma duk lokacin da Allah ya baka dan kuɗi kai sauri kai alkhairi wata ran kuɗin zai zama babu ai ara ma lokaci haka yi wata ran kai ne wata ran ba kai bane ko kana duniya ka rasa kuɗin ko da kuɗin kai a rasa ka za a yi daidai shi ne ya amfani da dama kuma duk lokacin da kana da ɗan yano a gun wani ba fulata ne ko raguna yana ma kiwo ka kira ya kace zo kawo min ɗaya yanka in kai wasa zai ce ma ya mutu tun kafin a tadda abin da zai bata ma rai ka yanka ka more ka yanka ka ci kurin eh amma kai wasa zai zai dora ma harawan jini wallahi ya zai ce maka ai ai sun ci ƙasa da damuna bai zo ba suka ci ciyawa biyar sun mutu to yi ne kuna amfani da damar ku kafin rahin dama ta zo rayuwa ba tabbas yau kai ne abin yana hannun ka dawo da bainan nasi wata ran kai ne wata ran abin ya koma hannun wani idan baka yi a zamanin damar ta haka baran da damar ya kauce za ka yi nadama كلوا مما رزقكم الله Allah ya ce fa ku ci naman nan fa wanda yana da dama ya ci nama kaza ne a yanka ma ka ce akuya ne ka ci haka Allah ya faɗa kar ka ce kai mai tsoron Allah ne ka ki cin nama ka ci sosai in dai yayi zo ka yanka ka ci mutumin kauye sai da nama in ba nama rana zai daskare a cikinka sai ka ji kana cewa cikinka yana ta ciwo yunwa ne wallahi yunwa ne amma kana dan ci mai dan daɗi daɗi daɗi ai kaga za ka huta ko in kullum ana aikin wahala ko ba dan canza miya ai ba zai yi ba a dinga yi in kana aikin wahala sai da dan maiko maiko kowa da ranansa mutanen maraya da kaji suna cewa ba sa son maiko ba sa aikin wahala ne yayi mu nan sai da maiko mu sai da maiko nan kai da zaka je ka yi kaftu ka wuni in ka ci mai maiko ka dinga yin ruwa ka dinga yin ruwa to sai ka ji daɗi amma su ba aikin da suke to da haka in suka ci mai maiko din zai musu yawa maikon to kai mai aikin wahala sai da maiko sai da maiko kuma Allah ya sa ma mutanen arewa Allah yana taimakon mu yanzu kamar mutanen yamma Lagos ai yanzu kwana biyu ba su ci naman ba ma bala'i za su shiga saboda sanyin gurin in ka ce a can ba za ka ci nama ba mutuwa za ka yi musu sanyi daga sanyin Lagos ya huda ka sai mutuwa wane kai in ka je nama ya fi abinci daraja yi in an zuba ma abinci na dubu ɗaya in dai ba nama yanka ɗaya ne gamsa gwara naman a haƙura da abincin wala sai dai a haƙura mutum ba nama ya ci abinci ai ba zai yi ba to Allah ya hore mana ya ba mu dama duk abin da Allah ya gaya mana in ya ce ka yi ka daina yi wa Allah shi shigi kurin ka yi abin akwai wanda ya kai imamu maliku ne farfesu ake mai daɗi a gidansa fresh abinci mai kyau kullum irin kazan nan da nama sai ya ci haka ake karka ce kai baka ce kullum ka dinga cin bakin kuka talaka ya ci kuka kai ka ci kuka ba alama nima ta addisi bi nimatin la shukran mata da yara dan ai su zaka duba ko kai ba zaka ci ba ai su suna so ko yaro ya je gidan wani ne ga ana tsoron kahi ya zo yana ma kuka me daraja me daraja ka amma ka ga an je gidan wani ana kaza ka ji magana ka ce kai me kali ya zo kai ta maza ka sai na ɗari biyu a dan rababbaka a gidanka ka je yara su ci haka ake yi to sai gani ana jin daɗi wani abin ai dan karewa kanka mutunci ma za ka yi yaran yanzu da ka gani ba haƙuri idan ɗanka a gidanka ba a cin tuwo mai kyau wallahi yanzu ɗanka zai bar gidanka ni na gaya maka to kai ma ka samu dama ka yi amfani amma ka samu alkhairi baka ci ba baka sha ba a banza a wofi kana cewa wai sai ka yi kuɗi da ƙarfi ka je ka ɗaure wannan ka je ka sai wani akwai haka wallahi za su mutu sai ka je ka yi asara bai kamata ba kowa in Allah ya ma ni'ima a ga alamar ni'imar a tare da kai mu je wala tattabi'u qudwati shaytan Allah ya ce ku daina biyo rudin shaidan in ji Allah innahu lakum aduwwun mubin ku daina biyo rudin shaidan kun ga shaidan adu maki ne mu bi na bayyane in dai mutum ya biyo shaidan to wallahi mutum zai halaka shi shaidan maki ne a bayyane ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين Allah ya ce samaniya ta azwajin dabbobin nan na jin daɗi guda takwas ne aznafun badali ne na hamula wa farsha min ra'ani daga tumakai zaujaini ma'aura ne guda biyu isnaini guda biyu ne zakaran akwai rago unsa akwai tinkiya wa min al daga akuya isnaini guda biyu ne akwai akuya akwai taure قل يا موسى يا محمد ولا الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتمل عليه حرام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم قل صادقين يا موسى يا محمد liman harama ga wanda suka haramta zukuran mazajen al'anami na dabobi tare da wani yayin wai na zuwa da matayen ukura wani saboda sai su danganta wannan ila layi zuwa ga Allah a zakarai wai shin mazajen mina ra'ani daga cikin tumakan wal ma'azi da awakin harrama Allahu alaikum Allah ya haramta a gare ku amal unsaye ne ko matayen ne minhu ma daga cikin su biyun amashtamalat alai arhamul unsaye ne ko abin da mahaifar wayannan din ya taro ne mahaifar tinkiyar da mahaifar akuyar zakaran kana mazajen awwansa ko matayen na bi uni bi ilimi muna so ku ba mu labari akan ilimi an kai biye ta tahrimi yaya hakika ne yadda Allah ya haramta muku wannan in kuntum sadiqina idan dai ko masu gaskiya ne fi almana min aina ja tahrimi sai na haramcin ya zo muku fa in kana min qabla zukur idan ta bangaren mazajen ne fa jami'u dhukuri haramun shikenan dukkanin mazajen haramun ne kenan abul unuz yadi ko ta bangaren matayen ne fa jami'u inazi dukkanin matayen au ita malikin ramu ko abin da mahaifa ya taro fa zaujani ma'aura guda biyu faman aina takazizi ta ina ka samu wannan kebe kebe wal islam wannan fahimtar wanda al inkaru na musantawa ne wa min al ibili ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين ولا الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتمل عليه حرام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وسيكم الله بهذا wa min al-libili Allah ya ce daga raƙuma al-isra'ini guda biyu ne akwai raƙumi akwai taguwa wa min al-bakari daga shanu ma isra'ini guda biyu ne akwai sa akwai saniya kul ga ya musu a zakarai ne harama wai mazajen ne aka haramta muku amil unsaye ne ko matayen ne amma shtamalat alai arhamar unsaye ne ko abin da mahaifan matayen ya taro ya ka haramta muku amne ma'anan bal kuntum shuhada'a in kun kasance kuna da shaidu haruran ku halarto da su iz wasiyaku yayin da kuka ce Allahu Allah wasiyakum bi hadha in dai Allah ne muku wasici da haka a tarimu da haramcin nan fa ta mutum zalika kuma a dalilin Allah ya muku wasici ya haramta muku kuka dogara da haka la bal antum kazibuna bi ku dai ƙarya kuke ba Allah ne muku wasici ba فمن أظلم ممن افتري على الله كاذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين faman la'adan azalan babu wani ɗaya da yake mafi zaluntan kansa mimman iftara sai wanda ya ƙagi Allah ga sarki Allah kaziban ya danganta ƙarya zuwa ga Allah ya faɗa abin da Allah bai faɗa ba lirillan nasa domin da wannan ƙarya yake nufin ya ɓadda mutane akan tafarkin gaskiya bi gairi ilimin ba tare da sani ba to inna la sanu ubangiji la ya hadi baya shiryar da alƙawman zalimi na mutumin da yake a zalimi Allah ba zai shiryar da shi ba to ga ɗaya da rabi ya ɗan fice za mu yi addu'a ne ko a yanzu gabar layi sha ɗaya Allah kai mana gafara alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
awa na salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi